da yake ne kike a ƙarshen wato suratul jafiya inda yau za mu tashi farkon suratul ahqaf suratul ahqaf ita ce sura ta 46 idan ka faro irga daga sama wanda kuma sunan da kenan wannan kalmar al-ahqaf a cikin ya zo ta bayyana duk cikin alqur'ani saboda haka sunan ta kenan suratul ahqaf sannan sunan ya tabbata ne kamar da muka faɗa a cikin wasu qur'ata adil ko idan zara qaumuhu bil ahqaf a gargashin wannan surar a iya nan ta bayyana sannan wato al-ahqaf jami'i ne na al-hizb ana rubun wani dan sauri inda yahuda suke zaune a yaman shine wannan gurin zamu ji a cikin surar sannan surar ta sauka a makka haka jumhurin malamai suka ce mafiya yawan malamai duk da cewa akwai malaman da suke ganin akwai ayoyi kamar guda hudu waɗanda su yan madina amma sura ce makkiya wanda mun sani cewa duk hawanin din nan da muka biya guda bakwai hamim hamim dukkan su yan maka ne wanda kuma yana ɗaya daga cikin alamomi da yake nuna cewa wannan sura yan maka ce idan ta fara da huruful muqatta'a amma banda bakara da ali imran mun sha faɗa wannan to a cikin surorin halin din da aka biya gaba ɗaya wannan ita ce ta ƙarshe ita halin suratul azab aya ta goma da ta sha biyar da ta sha takwas da ta talatin da biyar wayannan ayoyin malamai sun yi sabani wasu na ganin yan madina su kadai ana iya samun haka dama daga sura gaba ɗayan ta madaniya a samu ta aya ɗaiɗai zuwa ce wannan yar makka ce ko kuma yar madina ce idan surar makkiya ita ce sura ta sauka 65 a jerin sauka sannan ta sauka bayan suratul jafiya kafin suratul zariya tana da ayoyi guda 35 a lissafin mutanen kufa amma a gurin mutanen makka da madina da sham da sauran garuruwa gaba ɗaya tana da ayoyi talatin da hudu bayan haka kuma jigonta shine tana tabbatar da kaɗaitakar Allah maɗaukacin sarki da kuma aiko annaba alaihi salatu wassalam sannan surar tana tabbatar da lallai za a tashi bayan an mutu cewa bayan mutuwa akwai tashi sura tana tabbatar mana da cewa lallai shi alqur'ani mu'jiza ce ta Allah madaukakin sarki gagara koyo ne to wannan sura tana tabbatar da haka da sauran abubuwa da yawa ina kai da yi za mu fara sura yanzu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu yi aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنتم معرضون بسم الله الله مدوكتين تربية حالي da ha da mim Allahu alamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san me ake nufi da wannan shine fassarar da ta fi kowace inganci akan hurufin muqatta fassara ta bi kuma za a ce da ha da mim ana challenging wato kafiran makka da duk kafiran duniya cewa da kuke cewa annabi alaihi salatu wasalam kirkira yayi ko wani ne yake mashinta to abubuwan da yake zuwa ya faɗa da waɗannan harafan yake faɗa su daga alifin ne zuwa ya daga cikin misalan su ga ha ga ni to kuma kun kisa ku dauke irin wannan harafan ku kirkiro shine ma'ana ta biyu idan kun kisa ku dau irin harafan ku kirkiro na ku kuma shine ha da ni wannan shine ma'anonin da suka kowanne kyau a cikin ma'anonin da malamai suke kawowa dangane da fassarar hurufin muqatta shi za ga duk inda suka zo gaba sai ka gana magana akan Qur'ani da an ce alif lam min sai kaza an ce zalikal kitabu hamim tanzilul kitabi haka za ka taji tafin tilka ayatul kitabi haka saboda ne ana zo a dawo da kai kan abin da topic din da ake tattaunawa domin kun karyata to jina Allah yake saukakke ne wannan littafin saukakke ne min Allah daga Allah ba wani ne yake kirkire shi ba Allah ma wanda yake al-aziz mabuwayi wanda yafi karfin kowa al-hakim kuma mai hikima sai Allah yake ma khalaqana samawati Allah madaukakin sarki yake ba ma halittisan mai ba wal arda da kuma kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su illa bil haqqi sai da gaskiya kawai wa ajalin musamma Allah yake kuma mun halitte su ne suna da lokaci wanda muka sa masa iyaka domin akwai ranar da sama gaba ɗaya za a rufe ta ita ba ƙasa ma gaba ɗayan ta haka yau ma naɗu sama a kaɗan yi sibilli lil kutubi kama bada ana awwal kharqin nu'aidu yadda kaza ana nan da rijista ko takarda haka za a ce duka sama kamar ta ba duk a naɗe ta shikenan in taro ya tashi ba komai sai a kwashe shi ba to daga ranar ka san komai ya tafi to shine Allah madaukakin sarki yake wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirta ko amma unziru suka kafirce abin da muke wa wato gargadi muke gargadi akan sa mu'riduna Allah yake suna masu kauda kai mali yake yukhbiru ta'ala annahu nazzala alkitaba ala abdi Allah yana bada labarin cewa shi ya saukar da alkur'ani akan bawansa wa rasulihi Muhammad da kuma manzansa annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi da'iman ila yawmiddin kira da aminci tabbata akan su har abada har zuwa ranar sakamako sai yake wa sabana sahu bil izzati allati la tiraf Allah ya sifaita kansa da izza da buwayar da ba wanda yake karyata ya fi karfin kowa لا على وجه العبث والباطل نعم sai yake cewa kai wani hikimati fil aqwali wal af'al sannan kuma Allah ya halicci sammai cikin hikima da wato yana da hikima wajen maganganu da ayyuka shi za yake ma khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi ay la ala wajhi al abath wal batil Allah ba dan wasa ya halicci sama ba kawai dan abu da alƙawata da shi wa ajalin musamma kuma ila muddatin muayyana Allah ya yi musu lokaci wanda ya kirdige musu wallazina kafaru amma unbiru mu'idu wanda suka kafirta kuwa suna masu kaura kai ne dangane da abin da ake musu gargadi a kai sai Allah yake قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم أو أثارة من علم إن كنتم صادقين Allah ya ce kul tene da su a ra'aikin ku bani labari ko shin kuna ganin ma ta da'una min dunillahi duk abubuwan da kuke bautawa ba Allah ba ko waɗanda kuke kira ba Allah ba ku bani labarin aruni ma za ka lagu to ku bani labarin me suka halitta mu dai yanzu gashi muna faɗa Allah shi ya sammai ya kasai to ku kuma waɗanda kuke bautawa ku ba mu labarin me suke bautawa tattaunawa ke su me suka halitta irin kai tattaunawa kenan da Annabi alaihi salatu wasallam yake yi da kafiran da suke kare sai cewa ni ubangiji na shi ya sama da ƙasa ku na ku ubangiji ko ababan da kuke bauta su kuma me suka yi da kuke zuwa bauta musu suka cancanci bauta aruni ma za khalaqu min al-ardi ku nuna ma abin da suke halitta a ban kasa am lahum shirkun fi samawat ko suna da wato wani abokin tarayya a sammai cikin sama da ɗaya da ta biyu da ta uku har zuwa ta bakwai ko shin wato suna da wata abokan tarayya da suke taimaka musu su ke ba su sako daga sama bayan an yi wani abu tsakanin su da ubangiji na gaskiya sai su gaya musu cewa to ga kika zafa shi ne tambayar da in juni bi kitabi ku zo min da wani littafi wanda nan gura ka'ida karanta ji haka zaka ce in dai zaka ibtida'i da kai in juni wannan hamzar sai ka mai da ita ya ku gashi dai babu ita a rubuce amma haka zaka koma idan kuma wata da za ka yi am lahum shirkun bis samawati tuni sai ka tabbatar da hamzata amma idan ta kanta za ka fara in tuni za ka ce irin wayannan wuraren ne idan ka zo za a ba interview alqur'ani za ka buɗe gurin in dai ba koya ba qur'ani ya kai kana biya za a gane kawai biya mutum kai ya za ka biya to za a gane cewa wannan shi da karfi kake yi saboda haka in tuni bi kitabin min qabli hada ku zo mun da wani littafi wanda yake kafin wannan au asarati da wata kirara au asarati asarati shine malamin ke ta bayani a kansa cewa wato asaratin wani wato rubutaccen littafi min ilmin na ilimi shine au asarati wasu malamai kuma suka ce a kamar yadda wato Abdullahi da Abbas da wasu da suke fara cewa ai bai au bayyinatin min al-amri ku zo da wata hujja ingantacciya abubakar ibn ayyaki mai da baqiyatin min ilmin wani ragowar ilimi shi ko akan zubatari cewa asaratin min ilmin ai kayu yastakhriju ku fito da wani abu da za ku fito da shi wanda zai yi tasiri a gurin mutane wata ruwaya kuma ta Abdullahi da Abbas da Mujahid da Abubakar ibn Ayyaki aw asaratin suka ce ayya ne al-khatr rubutaccen wani document wanda yake daga Allah shi za ku kawo Imam Qatada kuma yace ai khasatan min ilmin wani keɓantaccen ilimi shine a taratin min ilimin in kuntum sadiqin ku zo da wani keɓantaccen ilimi in har gaskiya kuke faɗa sai Allah yake ni wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ Allah ya ce wa man adallu waye ya fubata ko ba wanda ya fubata min man ya da'u min dunillahi fiye da wanda yake bauta wa wani Allah ko yake zuwa kabarin sai kirai cewa ya maka za ba wanda ya bi wannan bata ko shakka babu in ka kalle ne za ga ba wanda ya ji bata wanda shi ya mutu ba wai kaje kana nema ai da zai kansa wani abu hana kansa mutuwa ne da sai zaman ka domin rayuwa ba wanda baya so rayuwa wani malamin ne ke cewa wani abu da ya bashi mamaki tsohuwa shekara ɗari da wani abu ta je ɗari da wani abu a kwance amma sun je mu gaishe ta amma ta take malam kai mu addu'a Allah ya sa in tashi ba wanda yake son ya mutu ba da dari da wani abu ai ya kamata ta huta ai gaba ko amma da kace ai mata addu'a Allah ya sa ta tayi wallahi ba ta iya komai kawai yanzu rashin lafiyar shine ya kwantar da ita amma ba ko da lafiyar ta kalau da mali ya jini eh ta riga ta zama kawai komai yi mata aiki amma da kace mali ya mata addu'a Allah ya sa ta tayi to ba bai san mutuwa ba bai san mutuwa to shine Allah yake ba wanda ya bukata fiye da wanda yake bauta koma bayan Allah kuma yake kiransa ya je gaban kamarin da yana kiransa cewa ya ba shi haihuwa ko ya ba shi kuɗi ko ya tsare shi daga wani abu da yake damunsa to ba wanda ya bi wannan kata ko shakka babu babu shi za a yi za ku zo na yi wani rubutu ba da ke na duba na ga wani wani ɗan labari na larabci na sa shi da hausa a feji na facebook cewa wani mai ya je wata kujewa wani ya mutu kawai sai suka yi masa aiki da suke aiki aka yi masa aiki da danki da komai aka tsawata gurin sai aka sa kofa sai suke zuwa suna roƙon arziki da 'ya'ya da abubuwa iri iri shi kuma wani da ya tashi wani barawo yana zuwa sai balle kofar da ya balle kofar wasu sun zo neman bukata suka ga balle kofa suka bi barawo da gudu kankace ne wannan da ɗaya da aka kama shi ana kama shi aka ce me yasa ka dauka sai yake biya bani sai wa biya bani suka ce ƙarya kake yi ya zai yace to kuma ya kuke zuwa ku roƙe shi abin da ba zai iya bayarwa ba shi ke nan karatun da ya mutu shi ne na rubuta cewa ga ɓarawo ne tauhidi da hikima sai biya bani ƙarya kake ya za ya baka bayan ya mutu yace kuma ya za ku riƙa zuwa ku roƙe shi ya ba ku wani abu bayan kun san ya mutu watakila da ba satan ma da gayya ya yi eh kuka ce barawo ne tauhidi ki kaga in dai kun yarda cewa abin da kuke roƙa shi zai ba ku to ni ma ko ba ki ba to shi ne man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu Allah ya ce wanda ba zai taba amsa masa ba ila yawmil qiyama har zuwa ranar alkiyama in zai shekara 100 yana kiran sa ba zai amsa ba ko walau sami'u mustajabu lahu haka Allah ya ce inda za su ji kuma ba su ta amsa ba wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum ko yakfuruna bi shirkikum wala yunabbiuka bi kulli khabir kana rana alkiyama kuma za su mutuncewa za su kafurcewa ka shirkar da kuka yi musu za su ce ba ban su اتبع الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ألا يجوا هم بخارجين من النار saboda haka wannan shine za a yi barambaran tsakanin su da gumakan Allah zai ba hukunci dama ya magana yace karya suke yi ba mu muka ce wani mu adali ma ba mu da rai idan mutane ne su ma haka za su faɗa mutum ya ce ni ba ni na sa su ba a to karewa ma ba mun faɗa ba sai dan ma sai dan ma sai ya hau kan mumbarin sa ya tsitsi ne wai sai ya huta ran ɗan isa haka zai gaya mu karshen magana kenan cewa Allah ya muku alƙawari amma saboda ba ku da mutunci kuka bi ni maganganu zai ta faɗa na rashin mutunci ya zaga ya mutu bore kuma ba yadda za ki bi sai an muku alƙawarin gaskiya kuka ki bi domin sai a duniya an gaya ba shi ke nan saboda gojewarsa da kwarewarsa me kun da yawa Allah laifi ya duba kaga da aka zo an ce yayi sujjada ga Annabi Adam da ya yi ne makon ya tuba ya ta Allah baya saba alƙawari da ya miƙe ai abin da yayi kawai da yake to ya ubangiji ina nema alfarma ne alfarma shi ne a kyale ni sai Allah ya ce innaka minal munzari an kyale ka yana jin wannan da yake ya tuno cewa a karatu inna allaha la yukhliqu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari to yana jin wannan confirmation din ya samu oba sai ce na rantse da girman ka sai na bakar da wanda kake so su bika kaga ya ba me koyi ya bari da dama tun da yanzu ka samu dama a gurin wanda yake kai wa laifi su ba ya kamata kai sai ce na rantsi da Allah sai na halakar da su kuma zan zo musu ta gaba da baya da hagu da ana zuwa su gefen dama da hagu sannan gaba da baya ta haka zan zo musu sai na halaka su la ugu yanahu ajma'in sai dai ya istisna illa ibadaka minhum al-mukhlasin amma ban da waɗanda ka zaba su kadai ne ba zan iya bi ta kanku ba sai shi kuma ubangiji jilla ya ce ba alƙawari ba zai janye ba sai ce ni kuma na rantse da zaki na duk wanda ya bi ka je na cika wuta dai to shi ne ake gaya ma tsakanin almakashi biyu da kowanne da kaifi na bangaren ke dan in za ka iya zuwa cikin karama ba yake kama ka in ka fada cikin almukulati amma na bangaren ubangijin ka bare ya yanke ka to ka shiga uku ba a warkewa wannan ba wani a cikin kanas da za a yi maka ka ta ta ma maganin wannan abu amma na bangaren ke dan kuwa in Allah ya ga dama sai ka zama dan tauriya cikin karama ta kira domin ya ce illa ibadaka minhum al-mukhlasin domin Allah ya tare ka ba wani abu da zai ci karama ya kama ka to wannan shine abin da ko da yaji yake fara to shine yake cewa babu wanda ya bukata fiye da wanda yake kiran koma bayan Allah wanda ba zai amsa masa ba har ranar alkiyama wa huma an du'a'ihi mughafilun alhali suna ta kiran su arabkanan suka ba da kiran duk wanda ya mutu yanzu kaje kana kiransa a ko ba mahaifinka ko mahaifinka idan kaje ka nema addu'a ba wai da ka je zai rika jin kawana ba ga yamma za a yi gani dai an buɗa maka wurin sa an sa mar hakki an yi wani lota ya ubangiji wannan ba sai a ce wane ne a cikin ayan kawana ne ma addu'a sannan ya sa ma albarka to kuma shi ma ban ka ga dai dandanan shi dan da nake kawai sai wani yanzu ya zo ba ka da alaka da shi ba dan ki cewa da baba kawai sai ka je ka kira shi kuma ya amsa kuma ya biya ma ma bukatar ka kana cikin rashin lafiya to kake yanzu shi ma rashin lafiya ya je da yake karba a kwance sannan ya mutu wani ma shekaru ya yi sannan ya mutu sannan kuma wai shi kake biya baka da lafiya wani ma a haka ya mutu wani ma auren ma bai da shi ya koma ga Allah haka amma shi kake ga yanzu ya baka yaya so kake baka a gidan haya ya mutu so kake baka kudi sai yanzu ka sai gida ka sai mota to shi a gidan haya ya mutu saki bi sai ila yawdi abadan ai wanda bai da abu baya bayarwa haka ke faɗa larabawa to dan me zai baka to shi da Allah yake ba musu bata wanda yake kowa bata in kana aka tambaye ka waye a jarabawa waye ko kowa bata ka ce mai zuwa ya bauta a kabari ko mai kiran na kabari waye saman sa shine ba ba mutum ba shi gurin katako yake zuwa eh kaga wanda yake gurin mutum ba wanda ya ya rayu sannan ya mutu dan ce ya fi kowa bata to wanda ya ji bata shine wanda yake fi gurin katako katako ma wata kila jiki ya sassaka shi da kansa shi da wanda ya cikin wato sahabbai kafin ya musulunta ai kaga shi sassaka da dino wai mutum mutumi na da dino ya zo ya yi kullun sai ya zo ya ya roƙe shi abin da zai roƙa in ya je kasuwa ba ba ba riwa sai kantala hannun sai sai ya hakuri Allah hannun ka zanci domin dabino ne da ba man da koyi na dabino gaba ɗaya in ya ci ya je kuma samun kuɗi ya kuma wani kuma ya kuma bauta masa wani kuma samu ya yi shi na sarari bayan ya ya sassaka shi mai kyau kullum kafin ya tafi kasuwa sai mar wanka ya shafa masa mai ya fesa masa turare sannan sai ya ce to a taimaka mana za mu tafi nema da ya tafi yin karnukan nan masu yawo gari ba jama'a shi kuma kare ka san ya samu abu kowai da ya ji ya ɗaga gaba sai ya hau kansa ko ya fitsari ko ya makai in ya dawo yana kuka yana yi wanka ranar ya je ya dawo ba ciniki ga shi an Allah da kaji an ma fitsari ta kai ya kama ya kalle shi ga ya gaji shi ne ya baro shi ya ce a rabbin ya bude su ulamanu bi ra'asihi laqad zanna man balat alayhi sa'ali ya ce Allah ne za a ce karnuka da bila su rika zuwa kansu su rika yi ma fitsari Allah ya wani ran Allah da bayar ya kara sai kansa kawai ya babbala shi to shi dalilin musulunta ce sai ya je musulunta to kaga man adallu kenan mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ba wanda yaji wannan wanda ba zai amsa masa ba har zuwa ranar alkiyama wa huma an du'aihi mughafilun kuma kiran ma da kuke musu ba sani ba sai Allah yake ni wa idza khusira nasu idan aka tattaro mutane gaba daya ranar alkiyama kanu lahu ma ada'an za su zama abokan gaba a gare su idan ma mutane aka bautawa ai Allah ya gaya mana annabi Isa alaihi salatu wasalam sai a duniya yayi barambara an ta qulta lin nasi takhiluni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanaka ko yawa sai ya fada cewa subhanaka sarki ya tabbata a gare ka kai ne ka gaya wa mutane cewa kai ne Allah ba Allah ba kai ne ɗayan Allah kai ne a cikin alloli guda uku kai ne guda ɗaya ko kuma kai ne Allah ko kai dan Allah ne yace sarki ya tabbata a gare ka ma kuntu lahum illa ma amartani bihi ani abudullah rabbi wa rabbukum cewa ba abin da na gaya musu sai abin da ka umarce ni cewa su bauta Allah shi kadai sannan shi ne ubangiji na shi ne ubangiji kaga annabi ta ya fita domin ya faɗa a baya ba su ne li ana kula ma laysa li bi haqqa in kunti qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub wannan ita ya fara faɗa cewa sarki ya tabbata a gare ka ba abin da na faɗa sai abin da kace a faɗa to annabi Isa ya fita duk masu cewa shi Allah ne aka jira na alkiyama in ma sun muta za a gayyato mu jeda su waye jeda ke ji al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa al'arabomi za su fara karantowa cewa ga shi tabbas cewa lallai ya fita ya gaya musu saboda haka Allah ya gaya mana annabi malaika jibrili shi ma zai fita domin akwai masu bauta ba ni ka ilu isra'ila su ma sun yi baran bara domin ga ayoyi nan to kuma sauran mala'iku su ma ba su yarda ba to shine Allah madaukakin sarki yake wa kanu bi ibadati mukafirin za su butulcewa abin da suke wato bautar da suka yi musu kamar da Allah yake wa taqadu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi ibadati wa yakununa alaihim bidda an gane ko sai riki koma bayan Allah madaukakin sarki a matsayin alloli don su zama abun da za su rika wato buwaya da shi suna takama Allah yake kalla ku bar wannan magana sai furuna bi ibadati waɗanda suka bauta din sai sun fitirce musu sun kafirce musu dan bautar da suka yi musu ya kununa alaihim bidda za su zama to kishiyoyin su ranar alkiyama Allah yake inna wattakhadtum min dunillahi awtanan mawaddata bay mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa ya'adu ba'dukum ba'dan sayati wa ma waqum an-nar wa ma lakum min nasirin cewa kun riki koma bayan Allah a matsayin gumaka waɗanda suke sune masoya a tsakanin ku a wannan rayuwar ta duniya sannan ranar alkiyama tashin ku zai wato zai zai kafirce wa tashi sannan kuma wala adu ba'dukum ba'dan sannan tashin ku ya rika tsine wa tashi Allah yake wa ma ku wa ma wa kumun nar ku ga matsinuwar ku da Allah ya tattara ku ya kai ku wuta wa ma lakum min nasirin ba ku da lalle wasu mataimaka ranar alkiyama sai Allah yake ni وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين na'am أم يقولون افتراه قل إن اشتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم Allah madaukakin sarki yake wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mubayyinatin wanda wadanda suke azili karara hujjoji ne wato kamar rana lokacin azab qala alladhina kafaru sai ka ji kafirai suna fada ne da haƙƙi dangane da gaskiya lamma da'am lokacin da ta zo musu hadha sihrun mubin sai kan suna cewa lalle wannan dabo ne tsafi ne mabayyani am yaquluna iftara am bi ma'ana bal bari wannan zance suna cewa iftara hu shi ya kirkira haka ce cewa wannan qur'anin annabi ne ya kirkire kun sai Allah ya ce in iftaraitu to inna hali na kirkire shi kaga ya mutu haka bala tamlikuna li min Allah shay'an ba za ku iya kare ni daga azabar da Allah zai mun ba idan ma ni na kirkira ba zai bani kariya huwa alamu bi ma tufiduna fi amma fa ya san me kuke faɗa Allah ya san me kuke faɗa a kaina da kuma Qur'anin da na zo muku da shi kabadi shahidan baini wa bainakum Allah madaukakin sarki ya zama wato bihi da shi wannan magana da kuke faɗa da kuma alqur'ani da na zo nake faɗa shahidan lallai shi shaida ne baini wa bainakum tsakanina da su Allah yake wa huwal ghafurur rahim Allah Allah ne gafara ne al-rahim kuma mai jin kai nan wai za su tula alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru aya gaba mai quluna fara wannan ayar cewa suna cewa Allah shi yake wato annabi shi yake kira akwai ayoyi da suke goyen bayan wannan Allah da kansa yake cewa qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajira min dunihi multahada illa balagan min Allah wa risalati kace da su lan yujirani min Allah ahad ba wanda yake tsirkar da ni gabar Allah madaukakin sarki wa lan ajira min dunihi multahada ba wani da wata mafaka an ba a gurin Allah ba ba wani abu da nake dashi illa balagan ba wani abu da nake zuwa ga muku in ba isarwa daga Allah ba wa risalatihi da sakon da nake kawowa daga Allah ko kuma ayar walau takawwala alaina ba'da laqawi la kadna minhu bil yamin thumma laqadana minhu al wadi fa ma minkum min ahadin anhu hadiji Allah da kansa ya tauna sakuwa dan ayata ji tsoro cewa wato walau takawwala alaina ba'da laqawi da annabawan da na turo za su kirkiri wata magana wani sashi na magana ce ni na faɗa Allah yake la khadna minhu bi dirri da duk annabi da ya faɗi wannan sai mun dace mutukar damka thumma laqad ana minhu alwajin mutsan ka dibiyar da tarki wato wuyanka fa ma minkum min ahadin anhu wa hadijin ba wanda yake kare ku daga ya kare su daga cikin ku wannan ba tauna ka kuwa akai Allah da ya juro da ya san ba za su yi ba kariya ba to ana gaya muku cewa abin da suka faɗa ba kariya Allah shi ya turo su akai to shine wayannan ayoyi suke faɗa sai Allah ya ce kulli rabbi ayatu bala tamlikuna li min Allah shay'an huwa alam bima tufiduna fihi kafabi shahidan bayni wa bainakum wa huwa al-ghafurur rahim sai Allah ya ce قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين Allah ya ce kul ma kunti bid'an ka ce da su ba ni ne bid'an farko fararre wanda farau ba cikin minar rusuli cikin manzanni ba ni na fara zuwa ba kafin ni manzanni da yawa sun zo kowanne ya zo da sakonsa ya tafi saboda haka ba ni ne farau ba a cikin manzanni shine ma kunti bid'an minar rusuli wa ma adri sannan ban san ma yi fa'alu bi abinda zai faru da ni ba wala bikum haka kuma ku wannan magana ta za su ce kun ga shi kansa bai ma san me yake ba kuma yanzu na gaya mana cewa wai mu zo mu ba Allah kun ji dai abin da yake faɗa kafirin suka rai da yawo da wannan magana cewa shi ma bai san me yake sakamakon sa ba bai san in ya mutu ina za a kai shi ba kuma ya zo yana tayo mutane da awa to shi ne Allah bada bakin sarki yace in ace bi au kace da su ba abin da nake ji illa ma yuha ilayya sai abin da aka yi min wahayin sa wa ma ana ni ba kowa bane illa nabirun mubin ba sai mai gargadi kuma mabayyanin gargadi malai yake yaqulu azza wa jalla mukhbiran anil mushrikeen Allah madaukakin sarki oke kai lasu bi awwal rasulin taraka alalam ba ni ne farkon manzon da na fara keta al'awadu duniya ba na fara zuwa cikin duniya bal kad ja'at rusulun min qabli mala yace abin da ake magana akan shine manzanni da yawa sun zo kafin zuwansa fama ana bil amri alladhi la nazira lahu wa la nazira lahu a ta tantiruni ba ni ne fara zuwa da fara umarni ba da umarni ba wanda babu irinsa balantana ku yi min inkari dangane da aikon da Allah ya yi fa innahu qad arsala Allahu qabli jami'al anbiya Allah ya aiko dukkanin annabawa kafina ila ummi zuwa ga al'ummi al'ummomi daban-daban Ibn Abbas da Mujahid da Qatada suka ce ma kuntu bi amina rusuli ai ma ana bi awwali rasuli ba ni ne farkon manzo ba wala ne hauka ibn jarir wala wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum kace abin da ake nufi da wannan kuma Ibn Abbas ya ce wannan ayat tana nufin nazala ba'daha farkon karo ne annabi yake faɗa wannan cewa bai san me zai faru tsakaninsa da Allah ba kuma bai san me zai faru da wanda suka karya dajewa bai da sai ne sakamakon su ba to daga baya sai Allah ya Allah ya saukar da aya inna fatahna laka fatham mubina dai ce li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima saboda haka kaga yanzu an bashi mafita cewa ya bai san me zai faru da shi ba yanzu Allah ya gaya ma cewa lallai za mu yi ma buɗi sai sai ya jira laka Allah ba ta kaddama min zambi Allah zai ma haka ne dan ya gafarta duk abin da ya gabata nan zunubanka wa ma ta akar da wanda za ka yi nan gaba in ma kai ballan da shi ma suni ne ba zunubi a gurin annabawa wa yutimma ni'matahu alayka sannan zai cika ni'imarsa a kanka kaga da ya ce bai sani ba sannan sai Allah ya ce wa yahdiyaka siratan muttaqima kuma zai shirye da kai zuwa ga hanya wanda take madaidaiciya ni dakiya wa yansuraka Allah nasran azizan sannan Allah madaukakin sarki zai taimake ka wato taimako wanda yake babba kaji a kansa kenan mun samu amsa to saura mu'mini su kuma mu'mini mai makomatu sai Allah ya saukar da aya liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin amsa ta fita su ma shiga magun Allah madaukakin sarki Allah zai shigar da mu'minan da suka ba Allah maza da mata zai shigar da su cikin aljanna to amsa ta wuce yanzu ma adili ma ya adili wala bikum an shafe ta an bayyana da kyau ko aka wasu malamai suka faɗa maganganu biyu aka yi amma wannan amsa in ka ɗauke ta ka samu amsa cewa an shafe ta an samu nafsi cewa da bai sani ba kafin a yi man wahayi amma yanzu an mara cewa shi wasu kuma suka ce lokacin da ya yi mafarki ne ya yi mafarki ba season ya yawa ana ta azabtar da mummina a cikin maka su zinnira su amir bin buhaira su bilal sau da haka wata nan zai ke gaya wa zaɓai cewa ya yi mafarki za su samu buɗi cewa za ta shiga wani gari mai dabinai mai can dausayi ne kaza za su je su buɗe garin kuma a lokacin sun yawa shi ne wasu ke tambayarsa cewa wai har yanzu mafarkin nan da kake tayi domin bayan ya yi sai da aka yi shekaru kun ga ba a makan bane ba ko a makan kai sai da aka yi shekaru kafin ya fata wa makka bayan wannan sai da aka yi shekara hudu zuwa biyar shi ne ke cewa wai yau je ne sai yake ma adini ma yi ba adini wa dadiku to shi ne Allah ya saukar da aya inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbi an ka ta fita wasu kuma suka ce ba adiri ma yi fa'alu bi wala bikum shi ne ban san me zai faru da ni ba annabawan baya wani annabin da ya zo yayi da'awa Allah dauke shi ya koma zuwa gare shi kamar annabi Isa wani kuma da ya zo yayi shi ya nasara a kansu kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam gwamgawa aka yi tsakanin sa da Firauna wasu kuma da suka zo yanka ta kai kamar su annabi Yahaya da annabi Zakariya sai yake ban san me zai faru da ni ba a ƙarshen rayuwata ya ci zani da ku ku kashe ni ko ku kashe ku ban sani ba shine magana da suke faɗa to amma dai ko ba komai auza ta fita cewa karshe annabi alaihi salatu wasalam aljanna har zai rika yawa wasu ma alƙawarin aljanna karewa sannan mu'minai da suka ba Allah madaukakin sarki su ma aljanna za a kai to shine wato ما ما ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين دي بقى قوة بني فاتيني غرغتي وندي يجي قومي بينا وفي الله يسلمك قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah ya ce kul ga ya musu ya kai annabin Allah a ra'aytu kubana labari in kana ne indillahi idan har wannan littafin daga Allah yake wa kafartum bihi sannan kuka kafirce masa wa shahidan shahidun min bani isra'ila kuma ka samu wani mai shaida daga cikin banu Isra'ila ya bada gaskiya ya bada shaida cewa wannan littafin lalle daga Allah yake shi ne zuba da suka ce shine Abdullahi bin Salam ai kaga ya zo ya musulunta Abdullahi bin Salam kuma yana cikin manya manyan malamai ma da da a taura sai zuba da suka ce ai wannan wannan ayar wannan sura mai makiya kamar yadda muka fara a farko ya za a kuma wannan abin da ya faru da Abdullahi bin Salam cikin Yahuda karatun mu na lulu lokacin da aka zo aka gaba da Banu Quraiza ai za ku daga cikin rago da suke jagororin da suka musulunta da Banu Quraiza Banu Kainuka da Banu Nabi jagororin da suka musulunta shine Abdullahi bin Salam to wannan abu kuma ya faru ne a Madina kuma wannan surar Makkiya ce in ka haɗu da wanda zai fahimta sosai ba zai ce to kaga akwai cin karo shi za su Abdullahi da Abbas ka ce wannan ayar ta goma da ta sha biyar da ta sha takwas da ta talatin da biyar ayoyi ne duk za mu bi su kuma ayoyi ne yan Madina wanda ana samun haka to shi za su ba da wannan amsa an fahimta da kyau ko ayar madaniya ce ita wannan ayar amma surar makkiya to shine wannan kai da jahilin din bani Isra'ila wani ne ba da shaida daga bani Isra'ila ya ba da shaida shine Abdullahi bin Salam ya gaskata alqur'ani ala mithlihi akan wannan alqur'anin ba kwatan kwacin sa ba a shi littafin alqur'anin ake ne ba amana yayi imani da shi wa takbartu ku kuma kun yi girman kai inna allaha la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shirye da mutanen da suke azzalimai shine wani mulki ya samu wani babban malami yake cewa da shi kun ara'aytum in kana min indillahi wannan ayat shin kun kuna ganin in kana min indillahi qur'ani daga Allah yake wa kafartum bihi kuka kafirce masa kuka yi da jahilin da yake cewa yanzu aka je alkiyama yake wa malamu sai aka samu cewa wannan addinin da kuke a kai ba gaskiya bane ya za ku yi abin da yake da gaskiya in aka samu an je alkiyama duk wannan addinin da kuka yi sai balo koko a kansa sai aka samu ba gaskiya bane ya za ku yi sai ce za mu gode wa Allah cewa mun zaɓi rayuwa mai kyau da muke ga za mu iya rayuwa a kanta kuma mun rayu a kai amsa ta kyau domin duk wanda yake bin Allah ya bi wannan addinin zai ga rayuwa mai kyau rayuwa mai kyau yace amma kai yanzu bari in tambaye ka idan muka je alkiyama aka samu cewa addinin namu shine gaskiya kai kuma ya za ka yi sai jiru yace to ka shiga uku ka lalai shi ne hausar kawai mu ma ka je ma ba wannan din domin yi rayuwa mai kyau cewa Allah bai saukar da kowane addini ba to mun zaɓi rayuwa mai kyau da muke gani ita za mu rayu a kanta kuma mun rayu a kai kuma mun ji daɗi kai kuwa ba da ka tsanya da ka shiga uku ka lalai to Allah baya shi yadda mutanen da suke azzalumai sai Allah yake وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يمتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين Allah madaukakin sarki yake wa qalan ladina kafaru wadanda suka kafirta sai su ce lil ladina amanu su ga wadanda suka yi imani law kana khairan ma sabaquna ilayhi inda wannan littafin alkhairi ne da ba ku riga mun karɓarsa ba wai da alqur'ani da annabin da aka turo gaskiya ne da alheri ne ai da wai ba da za a ce wayannan mutanen da suke ga su nan wasu ma duk bayi ne su biladu su jinnira su sumayya da amma da jini ya ba za su riga su karba ba domin su ne manyan ɗan manyan gari da alheri ne kana jin rashin mutunci na magana eh ba na da ji kwata kwata a ciki da alheri ne da ba za ku riga mu karba ba ku gama gari sai Allah madaukakin sarki yace wa idan lam yaka dubi duk da cewa ba su kiriyar sanadiyar littafin ba fa sai ya kulu da zaka ji suna cewa hada shi wannan littafin kirkun kirkirariyar ƙarya ce kadimin da dakiya ba ba ma wai ƙarya ce wai tsohuwar ƙarya wai qur'ani ne tsohuwar ƙarya sai Allah ya ce wa min qablihi ka ga ya musu cewa to kafin zuwan alqur'ani ai akwai kitabu Musa akwai littafin annabi Musa tunda Yahudawa ne su ai kun san dai annabi Musa ya zo da littafi shine a taura imaman wanda kuma littafin nan jagora ne shine imama an gane ko wa rahmatan sannan kuma jin kai ne wa hadha kitabun wannan ba littafi ne musaddiqul lisanin arabiyya wanda yake gaskata harshen da yake na larabci ba garanti a alqur'ani liyan jira alladina zalamu dan Allah ya gargadi ga waɗanda suke zalimi wa bujira kuma ya zama albikir lil mu'minina ga masu kyautatawa sai Allah ya ce إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون na'am أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها na'am جزاء بما كانوا يعملون Allah madaukakin sarki yace innal ladina qalu rabbuna Allah hakika waɗanda suke cewa ubangijin mu shine Allah sun mattaka mu sannan suka daidaita to bala khawfun alaihim kar su ji tsoron komai in dai da za ka yi akan gaskiya kar ka ji rika jira wai sai wani ya zo ya yaba ma ka tsaya akan gaskiyar kawai ka- ka- ka jira ubangiji madaukakin sarki to shine Allah yake duk wanda suka tsaya akan gaskiya suka samu istikama duk yadda Allah shine ubangijin su suka samu istikama to kar su ji tsoron komai wala khawfun alaihim ba jin tsoro kake ji ba in ka mutu ya yanka ka su shiga wani yanayi to ka in ka mutu ka tafi ba Allah zai kula da kai. wala hum yahzanun babu damuwa in dai ka tsaya ka kula da ƴaƴan wasu tsakanin da Allah to Allah ba zai tura ka naka ba ba zai tura ka tuwa domin Allah ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'aban khafu alayhim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida lalle wadanda yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'aban wadanda suke jin tsoron cewa Allah za su bar ƴaƴa goyen goyen don wani za ga in ya fara tunanin mutuwa kawai ƴaƴansa kanana yake tausayawa to Allah yake waɗanda suke irin wannan tunanin law taraku min qalbihim dhurriyatan bi'aban raunana suna jin tsoron su kafa su bar dhurriya kanana to in suna kana jin tsoron wannan abu Allah yake abu biyu za ka yi mun kawai gaban mu ni ban kula ba to abu biyu yake so fal yattaqullaha ka kiyaye Allah abu na farko da za ka yi wa Allah kenan wal yaqulu qawlan sadida ka faɗi magana ta daidai in dai kai wannan to ka mutu ka kwanta ayyanka za su zama nagarta Allah ba zai tura ka gaba amma inda kai ake lalata ayyan wasu kuma kana kallon sun lalace ba ka iya yi musu magana ko shakka babu kai kai tsammanin wai dan ka mutu ayyanka kai ma za su zama lafiyayyu maganar da al'umma ta zo ta daina yi yanzu wallahi duk awon kan mu wuka muke na rantse da Allah za ga kowa ya duba ruwansa kawai iyakansa da kansa wallahi kan mu muke da bawuka ba mu ɗauko tira kunda da abubuwan da in muka mutu mu ma Allah zai kula da ƴaƴanmu ba ba mu ɗauko ta ba wannan tarbiyyar da da tarbiyyar da da muka saka cewa yanzu kawai nafsi nafsi yake kowa ta kanta yake wallahi ta ta janyo yanzu ba za mu taɓa ganin daidai ba ai duk dan da yayi ba daidai ba a matsayin da da TV to kai rike girman ka kai man magana ko duk zai ji ko ba zai ji ba hikima a nan shine kana kafa wa ƴaƴan ka taki ran da ka mutu to kai Allah zai zo da sana ka ba domin Allah ya ga da gaske kake amma abubuwan da muka dauko yanzu ake ganin nafsi nafsi ananiya kawai ake kowa kansa yake yi wallahi tallahi daba wa kan boka mu har za ka dara cewa wani wani ai wani ne kawai zai iya magana ai wani ne kuskure ne kuskure ne to kun ji abin da Allah yake fal yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida in gaskiya ta zo ta kan kowaye kabi kowaye sannan kuma gashi abin da Allah yake qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim jin tsoro da ba da yawa za ga wani tsoro yake ji cewa in ya mutu yanzu ƴaƴansa musamman wanda ya girma sosai ga yaransa kanana to kuma ba su ma girma ba ballan za su san kansu in ya mutu kullun tunaninsa su ne kawai to Allah ya ce duk kankanta su ai gashi Allah ya ba mu labari a suratul ghadi wa ammal bidaru فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا shine tagomashin da Allah ya yi Allah ya ce abin da ya sa wannan katangar muka sa kidi ya zo ya tashe ta saboda baban su mutumin kirki baban su ne mutumin kirki baya barin kota kwana duk inda ya gaba daidai ba zai yi magana a kai to shi ma yanzu kaga baya nan amma mu Allah yana ba mu labarin cewa baban sa mutumin kirki ne kuma yanzu ya kula da su wannan yaran marayu kanana ya mutu ya basu amma yanzu Allah ya kula da su to duk wanda ya tsaya yake ganin baya san kowa ya lalace to wallahi kai ma Allah zai tozarta ka ba amma in ya koma kawai iya yanka shi za muke ta faɗa cewa kowa ko ba ya ya ɗauki hannun sa ya ja za ka iya ɗaukar ɗanka ga maƙocinka ya mutu ƴaƴansu suna nan ƙanana ba abin da ya dame ka da abincinsu ko karatunsu na addini ko na boko kar ka ɗauka ƴaƴanka sun ja wallahi ba su ja ba domin ƴaƴanka za su fito wasa kuma da su za su yi wasa tun wayannan yaran suna jifan kadangaru sai su koma su daina jifan kadangaru su koma jifan gidanka ina jira ba domin ba kai komai ba sai suna iya yawo a cikin gari ba ruwanka a ɗebe yayanka a cikin mota a tafi da su private school su public school din ba ba ta zuwa ana na ana nan sai kun gama tafiya ba kowa ba ta ta tafi aiki sai a haura gidanka a ɗauki wani abu kuma su ne ba ku yi komai ba da ba abin da kuka tsaya kai wani gudunmawa ka bayar wajen tallafawa wajen gyaruwa su ba abin da kai wayannan abubuwan su ne kullum muke da hankalin mutane cewa a yi kokari wannan janye hannun da aka yi cewa kowa ya ɗauki hannun zai koma yana ganin cewa ai kawai shi kenan ga mabarnatan ba za a zo in ma zuwa aka yanzu wani mabarnaci aka zo za a yi za a tashe shi ko ana yi a yi magana a kansa da ku za a haɗa baki ku je ku gaya ba lalacewa ku da al'ummar mu dai yanzu kenan yanzu da za a zo wani an san shi a cikin unguwar nan bila ne na wuri in aka zo aka zauna a nan cikin masallacin zera aka tattauna wani ne zai zabe zai gaya ba ya tayi da wani da wani da wani aka tattauna ina zuwa ba munafikan da su za a zauna shi sa ni irin wannan taron in dai aka gaice ni bolbi ni zan yi magana ce kuma ba na tsoron aje a gaya wanda za a gaya wa tsoron da muke ji fala fala khawfun alaihim wala hum yahzanun saboda kar ka ji tsoron zargin mai zargi in gyara za ka kawai abin da Allah baya so ka zama mai son zuciya idan so ka ajiye wani abu a zuciyarka amma in gyara ne ka je ka yi shi kawai ko kuskure kai ladan Allah zai baka wannan shine abin da ya kamata al'umma ta zama shi abin da ya kamata ta zama amma mu zama ba mu san kanmu ba ba mu san kanmu ba muna kallo abubuwa yanzu komai ya lalace ana kallo to wanda yake so ayyansa su zama mutanen kirki bayan ya mutu gashi na Allah ya ga ya bara sai Allah yake ulaika ashabul janna kaga fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro a gare su kuma ba za su baki ciki ba sai Allah yake ulaika ashabul janna wadannan su ne yan aljanna khalidina biya za su dawama a cikin ta jazaan bi ba kanu ya amadu wannan shine sakamakon abin da suka kasance suna aikata kun ji bayan Allah ba jazaan bi ma kanu ya kuluna ba aiki za a yi aiki za a yi lokacin da aiki ya taso a tashi a aiki ba magana ba
abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ta gala wannan Allah ka ba mu damuna mai albarka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya shi da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka bidan su da gafara idan ta mu gaza Allah ka sa mu cika da kai da imani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. Thank you. Thank you.